إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار باين هكا إنقوى السلام عليكم ورحمة الله barkanmu da haduwa a cikin wannan masallaci na sabuwar tifi a yau litinin 25 ga watan rabi'u nisani hijira na da shekara 1446 wanda ya daidai da 28 ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya domin ci gaba da karatu da muke yi a duk rana irin ta yau a kuma duk lokaci irin wannan na bayan sallar asubahi a cikin wannan littafi mai tarin albarka wato littafin la ilaha illallah littafin da ya kunshi ma'anar wannan kalma ta la ilaha illallah da kuma sharuɗanta da abubuwan da suke warware ta da wani ɓangare na falalolinta wallafar babban malami abu abdullah muhammad bin sa'id rislan bayan da mun ɗau dogon lokaci da muka tsaya da karatun muna roƙon Ubangiji ta'ala ya sanya albarka a cikin abin da muka karanta a baya, wanda za mu karanta daga yanzu zuwa ƙarshen rayuwarmu muna roƙon Ubangiji ta'ala ya sa albarka a ciki, ya sa ya zamo hujja ne gare mu ba hujja a kanmu ba. A gabar da muka tsaya a baya, mun shigo gabar da take magana akan abubuwan da suke warware wannan kalma ta la ilaha illallah kamar yadda bayanai suka gabata abubuwan da suke warware ta bi ma'ana abubuwan da suke warware musuluncin mutum su sa ya bar musulunci Allah madaukakin sarki ya mana tsari da su kuma yayi sa wannan babin ne a farkon shafi na 48 wanda mun yi shi mun shiga shafi na 49 mun zo ƙarshen shafin mun tsaya a darasi na ashirin da bakwai a wannan littafin ko ce mun yi na ashirin da takwas ma amma malamin da yake rekodin iya na ashirin da bakwai ɗin ne a wurinsa yau zai zama insha Allahu darasinmu na ashirin da takwas in Allah ya amince mun tsaya a gabar da malam yake kawo mana shimfiɗa akan wannan babi na abubuwan da suke warware kalmar la ilaha illallah bayan da daga nan kuma sai ya jiro mana su a jejjere ɗaya bayan ɗaya mun tsaya a gabar hadisin da imamul bukhari ya fito da shi a hadisi na dubu biyu da ɗari takwas da hamsin da hudu kamar yadda mala ya ce wa akhrajal bukhariyu min riwayati ibn abbas radiyallahu anhuma yace imam al-bukhari ya rawaito daga riwayar abdullahi dan abbas amincin Allah ya tabbata gare su shine namba ta 2854 an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace man baddala dinahu faqatluhu duk wanda ya canza addininsa ya bar musulunci to ku kashe shi sai malam yace fa in kana al-murtadduna a wannan gabar mun yi bayanin kashe wannan muka ce ba mutum ne a ƙashin kansa kana tare da mutum ka ji yayi ridda bar musulunci kawai sai ka ji bari ka dau abin kisa ka kashe shi ba ko kuma kuna tare da shi ku jama'a ne sai wani a cikin ku ya ridda ya bar musulunci ku ce ai dama hukuncin sa kisa ne bari ku kama shi ku kashe a'a akan tura mutum ne zuwa ga hukuma ta wannan lokacin ita ce za ta take da haƙƙin wannan kisan saboda musulunci na da tsari idan aka bar abun kara zube a hannun mutane to wani kawai fada ne zai hada su da mutum sai ya shake shi da an zo an ce me ya faru ya ce ridda ya bar musulunci ina ga zai iya yiwa wani kuma wasu zai yi wa laifi su hada kai su ce to ai muna da kofar da in mun kashe shi muna ce saboda ridda za a ce mana eh muna da dalili kawai yana musu laifi ko wani abu ya haɗa su su taru su kashe shi da an zo ana tuhumarsu su ce ridda yayi to sai shari'a ta ce a'a ba ku ne ke da haƙƙin ba hukuma za ku tura shi zuwa ga hukuma ya ridda e ya ridda hukuma ta ɗau matakin zartar da hukuncin da Allah ya zartar a kansa in ta ki zartarwa ko kun fita ita kuma jagororin wannan lokacin na hukumar za su je su gamu da Ubangiji ta'ala shikenan kun huta Allah ya datar da mu mala yace fa in kana almurtadduna jama'atan zawi shaukatin yace idan masu riddan kuma jama'a ne ba mutum ɗaya bane taron jama'a ne aka samu sun ridda kuma ma'abota ƙarfi kaga ma sun fi ƙarfin mutum ɗaya ya taba su kenan yace fa innahum yuqatalun to lalle su din za a kashe su za a yaƙe su a kashe su kama qatala abubakrin radiyallahu anhu al-murtaddina ce kamar yadda sayyidina abubakar ya yaƙi waɗanda suka ridda hatta akhda'ahum lil islam har ya kaskantar da su zuwa ga addinin musulunci ko ya kaskantar da su domin addinin musulunci kamar yadda muka sani a zamanin sayyidina abubakar shine farkon khalifa na manzon Allah ai sallallahu alaihi wa sallam to an samu wanda bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ridda suka bar musulunci wanda farkon matsalar ma ta faru ne lokacin da aka ce manzon Allah ya rasu saboda wasu yadda suke kallowa ai manzon Allah ba zai rasu ba kawai su ba zai rasu ba lokacin da aka bada labarin manzon Allah ya rasu na daga cikin waɗanda suke ganin ma kai bai tabbata ba sayyidina Umar amincin Allah ya tabbata gare shi ya zara takobi ya ce duk wanda ya ce annabi ya rasu to fa sai ya sare shi ya za a ce kamar annabi kuma ya rasu lokacin da sayidina abubakar ya zo ya samu labari ya zo ya wuce kai tsaye ya samu tabbas da yaƙinin cewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu yana zuwa yake ce ma sayidina umar dakata ya dakatar da sayidina umar ya hau bayani wa mutane yake ce ya ku al'umma duk wanda ya kasance yana bauta wa annabi Muhammad ne to fa lalle annabi Muhammad ya mutu wanda kuma dama Allah yake bautawa to Allah rayayye ne kuma shi baya mutuwa na haka duk wanda yake bautawa Allah to Allah rayayye ne Allah baya mutuwa wanda kuma manzon Allah yake bautawa to manzon Allah ya mutu kaga yana jefa musu mai wani sako na aqida na tauhidi dama ai ba annabin ake bautawa ba shi ɗin ɗan aike ne daga Allah cewar abautawa abautawa Allah a lokacin sayidina Umar yake ce bayan sayidina Abubakar ya jawo su ayoyi na alkur'ani da suke nuni akan cewar ai manzon Allah zai mutu wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum da ya kawo ayan da take cewa ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai kasance ba face manzo ne wanda wasu manzannin ma dama sun wuce kafinsa yanzu idan ya mutu ko aka kashe shi shikenan sai ku juya akan digadigan ku kuridda to wa man yanqalib ala aqibaihi fala yadur Allah shay'a duk wanda ya juya akan digadigansa ya bar musuluncin fa ba zai cutar da Allah komai ba da ya jero ire-iren waɗannan ayoyin sayidina umar ya ce kamar da bai san su ba ma a ƙur'ani saboda ya manta dama ashe akwai saƙon cewar fa shi ma manzon Allah akwai lokacin da zai zo zai yi sallama da duniya ga baki ɗaya zai koma zuwa ga ubangiji ta'ala ya ce sai ji kafafunsa kamar ba za su ɗauke shi ba amincin Allah ya tabbata gare shi to shine a wannan lokacin da sayidina abubakar ya zama khalifa na farko aka samu waɗanda suka ridda suka bar musulunci sayidina abubakar ya dinga yakar su duk sai da ya dawo da waɗanda suka dawo kan musulunci din shine malam yace kama qatala abubakrin radiyallahu anhu al almurtaddina kamar yadda sayidina abubakar ya yaki waɗanda suka ridda hatta akhda'ahum lil islam har ya kaskantar da su domin musulunci suka bar me riddata su suka dawo zuwa ga musulunci wa qutila man qutila minhum ala riddatihi aka kashe wanda aka kashe akan riddarsa duk wanda ya tsaya ba zai dawo ba aka yake shi aka karshe a wannan lokacin wa taba man taba minhum wanda ya tuba daga cikin su kuma ya tuba Allah ya sa muna tare akwai wani aibi a cikin abin da sayidina abubakar ya aikata idan mutum na da kokonto sai ka mai da shi maganar sama riwayar abdullahi dan abbas daga manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mai man baddala dinahu faƙotuluhu kaga umarni ne na annabi sayidina abubakar ya yi aiki da shi duk wanda ya ridde bar addininsa ko kashe shi kaga umarnin wa aiki da shi kuma in kace to ai sayyidina abubakar sai muka ce mai dama wake da haƙƙin kisan hukuma a wannan lokacin kuma wa aka nada waye hukumar sayyidina abubakar dalilin da yasa na dawo da wannan maganar shine ɗaya ne daga cikin kuskuren da wasu suka doro akai akan tafiyar su na aibanta sayyidina abubakar yayi kisa lokaci yana khalifa yanzu da shi aka ba kalifancin da shi ne shugaban yanzu ma da duk kowa zai kashe kaza kaza kaza ire-iren waɗannan kalmomin ban san ko muna tare ba na haka su sai na abubakar abin zagi ne a wurinsu sakamakon mai rashin fahimtar yadda al'amarin yake ya aikata ya aikata me matsayinsa a wannan lokacin ya yaƙe su ne a matsayinsa na abubakar ko a matsayinsa na kalifa na wannan lokacin a matsayinsa na hukuma sannan ya yaƙe su ne a matsayin hukumarsa gwamnatinsa ta zalunci ko kuma a'a aiki da umarnin manzon Allah aiki da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda bai fahimci wannan karatun ba Allah ya fahimtar da shi da wani an bashi a rigingine ne kawai Allah ya fahimtar da shi malam yace wa in kana al murtadduna murtaddu wahidan wa in kana al murtaddu wahidan idan wanda ya riddan kuma mutum ɗaya ne fa'innahu yi hazu wa yustatabu to lalle shi wannan za a kamo shi ne a kuma nemi ya tuba wa yustatabu a nemi ya tuba a nusar da shi abin da kai ridda ne a musulunci ka bar musulunci don haka ka tuba zuwa ga Allah fa'in taba in ya tuba shi kenan babu kisa sai a kyale shi don komai na iya kasancewa a kowanda zai aikata ya aikin da zai fitar da shi daga musuluncin shi bai ma san ya fita a musuluncin ba ban san ko muna tare ba ana iya samun haka ana iya samun haka akwai wanda dora shi aka yi akai shi ya rida bar musuluncin ma bai dauka ma rida ba shi aurinsa ma neman aljanna yake akan hakan ina ga zamu iya tuna a kwanakin baya akwai gabar da muka kunna wani bidiyo anan me wannan furucin yaya ina ga ko kai ne mai hukuncin ba dama ka ce yana na a musulunci daga ciki mai yake faɗa ne waƙar kowa Allah ne eh yana ce shehin namu da an kima shi ma Allah ne kai ƙarshe ma yana ce shi ma da yake magana shi ma waye kana kokwantar riddarsa ne amma me yake faruwa haka aka karanta da shi fa aka dora shi akan hakan shine daidai kuma da gaske ko akwai wanda yana kan wannan din kai tausayin ka yake ji da kai baka yadda da hakan ba ma shi yana kallon ka kawai kana Allah sarki baka gane bane kawai to za a dauko mutum a kamo shi a nusar da shi hakan faga hadarin hakan fita ne daga da'irar musulunci don haka ya tuba ya bari in ya tuba shi kenan wa illa kutila in ba haka kuma ba sai a kashe shi hukuma ta ɗau matakin kisa a kansa Allah ya datar da mu malam ya ce walaisa huwa mislal kafiril asliyi shi ba kamar kafirin asali bane ba shi ba kamar wanda dama tun ainihinsa kafiri bane tunda dama yana musulunci ne yanzu yayi me yarda ya bar musulunci li'anna al-murtadda arafa al-haqqa malai yace domin shi wanda ya riddan ya san gaskiya fa ya san gaskiya wa dakhala fi dinillahi bi ikhtiyarihi wa taw'ihi sannan kuma ya shiga cikin addinin Allah ne da zabin sa da kuma ganin damarsa ya shiga bisa zabi da kuma yana so bisa da'a da amincewarsa samun damarsa ya shiga addinin Allah ba tilas aka masa ba واعترف أن الإسلام هو الحق كما يتبتر يا اعتراف شور للي مسلمتي فشيني غسكيا dan haka fa'izar tadda idan ya ridda fa'innahu yi ƙotalu to lalle shi za a kashe shi ne himayatan lil'aƙida domin kariya ga aƙida Allah ya muna tare ai ba a ce me bambancinsu da asalin kafiri shi ba a ce asalin kafiri kawai wane ne ka zo e ko wane ne zo unguwarku yanzu ya taro e to me addininsa ai kafiri ne a a yaƙe shi kafiri bane ba a a shi kan da'awa ake ta yi ran da Allah ya sa ya gane ya karɓa ya karɓa amma shi wannan dama ya tabbatar da gaskiyar kuma musulmin ne ya ji yanzu ya fita ya bar musuluncin hukuncinsu yakan sha bamban da wanda yake asali na kafiri kafiri na asali ban san ko muna tare ba shi wannan shi za a yaƙa domin me tsarewa da kare aƙida mala yace wa hadha min hifzi ad-daruriyat al-khams wannan na daga cikin kare ko tsare darurai guda biyar waɗanda shari'a ta tabbatar wa hukuma a kowane zamani ta zama ta tsare ma al'ummar ta su wanda awwaluha ad-dinu ya ce wa awwalu haddinu na farko shine addini haƙƙi ne akan kowace al'umma ta tsare ma al'ummar ta abubuwa guda biyar wanda na farkonta shine addini shine addini a tsare ma al'umma addininta duk shugaba haƙƙi ne a kansa ya ga ya tabbatar wa al'umma ko ya tsare musu gudanar da addininsu Allah ya sa muna tare lafiya na daga ciki hankalin al'umma duk abin da zai zo al'umma ya zama sanadiyar ha a gwamnatance babu hukumar da take kula da shan ƙwayoyin da suke gusar da hankali haƙƙi ne na shugaba na kowane lokaci ya kula da wannan ɓangaren saboda hankalin al'umma lafiyarta haƙƙi ne akan wannan shugaban Allah ya datar da mu mala yace fala yutraku dinu ul'ubatan ba za a bar addini ya zama abun wasa ba liman yuslim thumma yartaddu yace ba za a bar addini ya zama abun wasa ba liman yuslimu ga wanda yake musulunta thumma yartaddu sannan sai kuma yarda yace in an bar abun haka ba dawancan matakin ba to kawai mutum yau ya ga dama sai ya bar musuluncin gobe kuma sai ya dawo ko yau zai yanzu shi ya bar musuluncin ma in an jima sai ya dawo ko yanzu yayi abun da zai fitar da shi a musulunci sai ya zama abun wasa wani ma idan ya gani sai ya kwaikwaya shi ma sai ya yi sai ya dawo ya ce to ba za a bar addini haka ba bal ba ma haka ba yi ƙotalu za a kashe shi ne himayatan liddini minar tala'ubi bihi saboda kare addini daga yin wasa da addini Allah ya datar da mu bayan wancan da ya wancan waƙar fa nina jin wacce aka fara jifa a kowanne ya zo yana yi akan malaminsa ne ina ga ko jagoransa dai akan aƙidar da yake kai yana ce Allah ne shi wannan malamin nasa ko shehin nasa Allah ne bai haifa ba ba a haife shi ba shi ma da yana da shi a memory na memorin ya lalace bai haifa ba ba a haife shi ba sai abin kuma ya yadu idan aka ce an samu wanda ya aikata haka take an kamo shi hukuma ta ɗau matakin kisa musamman a zamani irin wannan da ake ɗaukan duk wani abu da yake faruwa a ɗauka a tura duniya ta gani ga kisan da aka masa ga dalilin kisan ina game wanda ya shirya waka kwatankwaciyar wannan ni dai ni ne na shirya naga an masa haka dan ji tsoro ba zan fito da tawa ba kuma duk wanda yake da wannan nufin shi ma zai dakata da nasa amma sai ya bayyana nasa wancan ma sai ya bayyana shikenan ya ga ya sha ruwa eh to wancan ma yana kan nasa sai ya zo ya bayyana wancan ma sai ya bayyana sai barnar ta yi ta faruwa sai ta yi ta faruwa tana nan tana nan idan hukumar da take kai lokacin ba ta yi aiki ba ana nan ana nan sai a zo har ɗan shugaban wannan lokacin hukumar sai a samu daga gidansa ma an samu masu irin wannan abu ai ɗaya daga cikin illar abarbar na ta dinga tafiya kenan kai da ka gani kake da damar kau da ita kaki to kana nan kana nan sai ta zo har kanka kai ma sai a zo a ɗauko wani naka shi ma sai ya jona sai ya ci gaba da yi Allah ya tsare mu mala ya ce wa minal murtaddina man yuqtalu bidun istitabatin a baya ce idan mutum guda ɗaya ne za a kamo shi a nemi ya tuba in ya tuba shi kenan in bai tuba ba hukuma ta kashe shi nan kuma sai ce daga cikin masu rudda akwai wanda ake kashewa ba tare da neman ya tuba ba ya ce wa huwa man taghallawat riddatuhu shine wanda riddansa ta girma wanda ya zo da babbar ridda to wannan kawai ba a buƙatar me a nemi ya tuba yanzu kamar wanda ya zo kawai an ɗora masa waka yana yi kaga ya yi babbar ridda amma za su daidai da misali wanda ya fito shi sifika ya sa ya rike ma yake wannan da'awar yake ƙara tabbatar da abin da ake faɗa ai shi ma lokacin mun kunna wani bidiyo wanda yake maganar da kansa fa yake maganar yana so al'umma su fahimci yadda sakon yake wa'azi yake fa akan hakan akan abin da suke kai shine daidai din kowa ma Allah ne shi din ma kaza kaza Allah ya tsare mu Allah ya ce wanda riddansa ta girma ta yi girma to shi wannan ba a ma buƙatar a nemi ya tuba fa innahu yuqtalu lalle shi za a kashe shi ne wala yustatabu ba a neman ya tuba ko ba za a nemi ya tuba ba himayatan lid domin kare addini wa himayatan liula ad-daruriyat al-khamsi da kuma kare na farko daga cikin ad-daruriyat guda biyar din nan allati ja al-islamu bi hifdhiha wanda musulunci yazo da kare su mala yace wal murtaddu huwa allazi yakfuru ba'da islamihi in an ce wanda ya ridda fa shine wanda yake kafircewa bayan musuluncinsa wanda yake kafircewa bayan musuluncinsa imma li'tiqadin bi qalbihi ko dai saboda kuduri da yayi a zuciyarsa na kafircin ko na riddan au shakkin ya sulu lahu fi umurid dini ko kuma wani kokwanto da ke faruwa gare shi cikin al'amuran addini au fi'ilin ko kuma ta hanyar aiki ka an yasjuda li ghairin lahi kamar yayi sujada wa wani Allah aga wannan aiki ne au yazbaha li ghairin la ko yayi yanka domin wani Allah au yanzira li ghairin lahi ko kuma yi bakance domin wani Allah haza fi'lun mala yace wannan aiki ne wanda man fa'alahu faqad irtadda duk wanda ya aikata shi hakika ya ridda Allah ya tsare mu daga haka yace au qaulin ko kuma ta hanyar magana bi an yatakallama bi sabbillahi ta'ala na'udhu billahi min zalik shine kamar mutun yayi magana yayi furuci da zagin Allah ya zagi Allah madaukakin sarki au sabbin rasuli sallallahu alaihi wasallam ko kuma zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya mana tsari da haka au sabbi dinil islam ko kuma zagin addinin musulunci sai malaya mara da ayan cikin suratul tauba inda ubangiji ta alake ce qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum ya ce ƙulka ce abillahi wa ayatihi wa rasulih yanzu game da Allah da ayoyin Allah da manzon Allah ne kuntum kuka kasance tastahzi'una kuna yin izgili la ta'taziru kada ku bada wani uzuri kar ku bada wani hanzari qad kafartum ba'da imanikum haqiqa kun kafirce bayan imaninku suratul tauba aya ta 65 zuwa ta 66 malamai sukan ce daga cikin sabab na saukar wannan ayar shine an sami lokacin da ana dawowa ne daga wurin yaƙi ko suna tafiya wajen yaƙi sai aka samu wasu daga cikin munafukai a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke zagin manzon Allah suna ce ba su ga irin wannan shugaba rago shugaba kaza masu kaza masu kaza ba suna faɗan haka sai wasu daga ciki masu imanin ciki suka ce kowa faɗin sun koma za su ba ma manzon Allah labari za su faɗa wa annabi abin da suke faɗa tun kafin su zo ma Allah ya sanar da manzon Allah abin da yake faruwa suna cewa kuma dama sai suke ce su faɗa ɗin mana ai in mun ji da mu ce kawai muna tafiya ne muna hira mu ba zagi muke ba mu ba kaza ba ne kawai muna tafiya ne muna hira da take rage mana nisan hanya ai ana irin wannan in za ku je wani guri ka ce wani rakani mana ai tafiya biyu takan sa ba za ka ga nisan gurin ba ta ce kawai muna tafiya ne muna wasan mu muna dan kutsa hanya kawai dan mu datse hanya muke hiran mu sai Allah ya bama manzon Allah labarin wala in sa'altahum la yaquluna inna ma kunna nakhudu wa nal'adu da zaka tambaye su kuma za su ce ai muna kukutsa ne ko muna wasa sai Allah ce qul ka ce musu abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un yanzu Allah da manzonsa Allah da ayoyin Allah da manzannin da manzonsa kuke yi wa izgili to lalle kun kafirta bayan imaninku kaga mai izgili wa musulunci kai tsaye ya taba wani abu na musulunci ya izgili akai ko ya taba wani sunna na manzon Allah ya izgili akai sai ya yi takatsantsan dan ɗaya ne daga cikin abubuwan da suke jawo mutum ya ridda ya bar musulunci ba tare da ma ya farga ba duk yadda za a yi duk yadda mutum yake yana ce ma ai sunna ce ta annabi to ka rike bakinka ka yi taka tsantsan in baka yadda da shi bane kawai to aiki ya hada ka da shi na binciken tabbatuwar abin da yake faɗa sunna ce ta annabi amma in ya ce ma sunna ce ta annabi kai izgili akai ko kai zagi to za ka ridda ne baka sani ba don haka bincike ne ya kama ka shin da gaske ne abin da ya faɗa duk da baka tare da shi ko baka sansa ko baka yadda da shi ba sai ka koma ka binciki wanda ka yadda da shi wane ya ce mana kaza sunna ce ta annabi me gaskiyar hakan in ka samu tabbaci kaga dama baka aibanta ba baka yi izgili ba ka kubuta a can yanzu kuma ya rage naka sai aiki amma yana faɗa sai kai izgili wa abun to tayi kuma tabbas abun da ya faɗa koda baka yadda da shi ba sunnar ce ta annabi ka jefa kanka halaka izgili wa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na riddar da mutum ya bar musulunci Allah ya tsare mu mala yace farriddatu kaga ita ridda takunu bil qawli kenan tana kasancewa da furici kamar da ya kawo a sama wa takunu bil fi'li kuma tana kasancewa ta hanyar aiki wa takunu bil i'tiqadi kuma tana kasancewa ta hanyar kudiri a zuciya wa takunu bishakki fi shay'in min umuri din kuma tana kasancewa da kokonto cikin wani al'amari daga al'amuran addini, kamar shakka fi wujubi salati, kamar wanda ya yi kokwanto cikin wajibcin sallah, shi yana kokwanta ma sallar an yi wajibin ce kuwa? Au shakka fi wujubi zakati, ko ya yi kokwanto cikin wajibcin zakka, ai wannan ya fi haɗari ma ya fi saurin faruwa. Saboda sallah mutum ba dole ne a same ta da yawa ba, amma zakka saboda daɗi da zaƙi da dukiya take da shi, wani idan aka masa zancen fidda zakar ma sai ga kai musamman mai gaya masa ya kalli kamar ba shi da wadata bai fi karfin cin zakar ba yaya ai da wuri kokonto zai shigo eh da wuri zai shigo ko sadaka ce kacewa na gaskiya kamata kana sadaka a dukiyarka yana kallon ka ya ga alamun baka fi karfin karban sadakar ba ya ce oke wannan faso yake gyara kansa kawai eh ba sakon shi ba alkhairin da ya fahimci kake dora shi akai ba to haka zakka ma tana da wannan wani yazo yana nuna ma ya kamata ka fidda zakka akwai haƙƙin Allah a ciki fa ka fidda zakka yana kallo baka fi karfin cin zakka ba sai ga kawai so kake ka gyara kanka to in an yi sa'a ya karba ma sai je ai so yake in bashi to baran bashi ba ko ya dauka din ma me dama daman ya dauka amma so yake kaga ya nuna na ma zato kai kuma tayo ba kama taɓa kawo lissafin zakarsa ba kai dai ya fidda haƙƙin Allah kake nusar da shi ya ce to ko mutum ya yi kokonto a wajibcin zakka wani in ya irga dukiyar ta sai ga abin da zai fitar sai ga kai an yi zakkar ma wajibi ce mala ya ce au shakka fi tauhidi ko kuma ya yi kokonto a cikin tauhidi fa innahu yakfur to lalle mutum yakan kafirta ya ce wa shakkun an ce shakku kuma shine huwa taraddudu baina amraini shine kai komo tsakanin al'amura guda biyu ta yana tunanin hakan ne ko ba hakan bane shi ake nufi da kokonto yace wa nawaqidu shahadataini hiya nawaqidul islam abubuwan da suke warware kalmar shahada guda biyun nan su ne fa abubuwan da suke warware musulunci li'anna shahadataini huma allatani yadkhulu al-mar'u bin nutqi bihima fil islam domin kalmar shahada guda biyun nan su ne waɗanda mutum yake shiga musulunci da furci da su wannu tsoko bihima i'tirafun bi madlulihima yace yin furci da su kuma i'tirafi ne tabbatarwa ne game da abin da suke nusarwa zuwa gare shi ka gana daga ciki duk waɗannan abubuwan da suke warwarewa guda takwas da ya kawo mana wasu ma suka yi ƙari a kai ko bakwai wasu suka yi ƙari a kai ya ce to furci da wannan kalmar shahada guda biyu ai mutum ya tabbatar da duk abin da suke nuni a kai na cewar tabbas mutum ya rike su ko kuma mutum ya nisanci abubuwa guda takwas da suke warware wannan ya ce waltizamun bil qiyami bima taqtadu yanihi sannan kuma lazimtar abun da suke hukunta shi ne min ada'i sha'airil islam na bada ayyuka ko na aikata ibadu na musulunci fa idza akhalla bi hadha iltizami idan mutum ya yi watsi da wannan abubuwan da suka lazimci kalmar la'ilaha illallah ɗin faƙadi na ƙobata an hudar lazita an hada bihi to haƙiƙa ya warware alkawarin da ya ɗau alkawari da shi hina na tsakobi shahadatai ne yayin da ya furuci da kalmar shahada guda biyu Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu Allah ya albarkaci abin da malam ya karantar da mu a wannan littafi Allah ya sanya masa a mizaninsa na kyawawan ayyuka ina ga insha Allah wannan zai zama shine darasinmu na 28 din in Allah ya kai mu sati mai zuwa zamu tashi a shafi na 52 wanda kuma zai zama an-naqidul awwal da ke warware kalmar shahada na farkon zamu tashi akai Allah ya sanya albarka a ciki akwai matsala na'am na'am نعم نعم
نعم
نعم